الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تري من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبه به وكان أمره فرطا wannan aya ita ce aya ta hudu wanda wata rana a najeriya an samu damuwa tsakanin malamai akwai wani malami wanda sai aka yi taro dai a yankari da malaman ina ciki to sai malamin da yake jayayya din sai ya ce mana kun yarda sufi ya zan Allah muka ce uzbillah uzbillah ya dakata ba ni rubuta ba gashi a sufi yugayatuhu wallahu gashi sufi matukar lamar matukar sa Allah sai ce ga ta malam ai ba haka yadda kake tsammanin ba haka karatun yake ba Allah ya yi mutane ya yi musu hawa hudu na farko bai san mecece lahira ba ba ruwansa da wata lahira jin daɗinsa da bacin ransa da jin daɗinsa da komai nasu iyakar duniya kuma nan nasu mun yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wannan bai da rabu a lahira iyakar komai nasa ya tsaya daga duniya to wannan ghayatu ad duniya iyakan matukar komai nasa duniya akwai na biyu shi kuma ya san daɗin duniya ya san daɗin lahira wajen imani yana neman su duka biyu yana ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar Allah ka ba mu jin dadi a duniya ka ba mu jin dadi a lahira ka kiyaye mu azaban lahira azaban wuta to wannan ghayatuhu matukar damuwarsa duk ya kare akan duniya da lahira kamar yadda matukar damuwar wancan akan duniya ne kadai wannan kuma sai yaji Allah yana cewa yana da wani abu mai dadi har ya fi ma aljanna dadi wa ridwanu min Allah akbar zalika huwal fawzul azim yardan Allah ya fi aljanna daɗi samun yardan Allah shi ne babban rabo sai ce to shi kam zai tafi neman babban rabo zai tafi neman babban rabon nan na neman yardan Allah ko da zai sai da kansa ne ya samu babban rabon sai ya sayar wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad akwai masu sai neman sai da kansu don su samu yardan Allah Allah yana jin tausayin waɗannan bayi to daga wannan sai wani kuma sai ya ji Allah yana ce fafirru ilallahi ku yi gudu ku tafi wajen Allah ku yi gudu ku fi tafi wajen Allah in za a yi gudu a je wajen Allah ina za a tafi Allah yana cewa wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid duk abin da ka gani kusa da kai to Allah ya fi haka kusa da kai har ya fi igiyar rayuwarka ta wuyanka ma kusa da kai shi Allah to an ce kai gudu ka tafi wajen Allah ina za ka yi sai aka sauƙaƙe lamarin aka ce ai in an ce a tafi wajen Allah to wajen annabi kenan za a tafi domin lokacin da aka ce a ƙaura koma madina an ce mun yuhajir fi sabilillah jid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih duk wanda ya hijira ya tafi wajen Allah ne da manzon Allah wato ya tafi madina ya je wajen Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan mutane na hudu su ne suka samu manzo Allah yana zikiri sai zikirin ya kama su ma suka yi tayi sai Allah ya ce wa annabi kai hakuri kai tafiya tare da su ka zo mini da su wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha masu zikirin Allah dare da rana safe da yamma ba abinda suke sai zikirin Allah kuma ba wai wani abu suke nema ba Allah suke nema idan na farko iyakar damuwarsa duniya na biyu iyakar damuwarsa duniya da lahira na uku shi yardan Allah ne yake nema shine damuwarsa to na hudu shi Allah yake nema saboda haka ne ake kiransu sufaye as-sufi ghayatu huwa Allah idan wancan duniya ne ghayatu wannan duniya da lahira ghayatu wannan ridallahi ghayatu as-sufi ghayatu huwa Allah Allah yana cewa annabi ya tafi da waɗannan mutane wajen Allah amma kuma yi haƙuri ya tafiya irin tasu ba irin tasa ba domin tafiya irin tasa ba za su iya ba wasbir nafsaka ma'allazina kai haƙuri tare da waɗannan mutane allazina yasuna rabbahum wanda suke bauta ubangiji su suke masa zikiri bil ghadati wal ashi safe da yamma safe da yamma safiya wajen masu lissafin wata rana masu lissafin rana daga sha biyun dare ya wuce sai ka ji suna ce good morning wato safiya ta yi kenan to daga na har sha biyun rana safiya ne idan sha biyun rana ta yi bayan sha biyun rana sai ka ji suna ce good evening to daga nan kuma har sha biyun dare yamma ce to da wannan safiyar da wannan yamma din ya zo koyaushe kenan zikirin Allah suke yi ko a bayyane ko a boye annabi ya haɗa kai da waɗannan mutane ya tsuna rabban bil gadati wala yuriduna suna nufin wajhahu zatin Allah wala ta'dwa naka hannun kada idon ka ya ketare waɗannan mutane turidu zinatul hayatid dunya wajen kallon mutane wanda suke su ne adon duniya domin wurin taro da sarakuna da masu kuɗi da manyan mutanen duniya su ne abin kallo irin mu fakirai ba abin kallo ba ne sai ido ya ƙetare su yana kallon waɗancan aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ka rabu da waɗannan ka kama waɗancan domin manyan mutanen makka kafurai sun gaya wa annabi ba don kana zaune da talakawa masu warin riguna masu warin dauɗa ba da za ka kau da su a majalisanka sai mu zo wurinka mu zauna da kai har ma mu ji magananka har ma mu musulunta to annabi yana son kanana masu musulunta balle manya yana son talakawa su musulunta balle attajirai da sarakuna da manyan mutane yana son haka to sai Allah ya ce masa kar ka yadda ka rabu da waɗannan saboda waɗancan domin annabi ya ce wa ma ana bi tsaridil mu'minina ni ba zan kori mu'minai ba don saboda waɗansu su zo shi ma annabin Allah yana ce masa wala tatrudil ladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi karka kori wa'annan miskinai daga fadarka masu yin zikirin Allah dare da rana wanda ba su da komai sai Allah saboda manya su shigo fadarka kada ka yi haka to shine Allah ke nana ta masa anan wala tadu ainaka anhum kada idon kai ketare wa'annan miskinai fakirai masu zikiri safe da yamma dare da rana dinnan saboda kallon waɗancan mutanen duniya masu manyan tufafi masu manyan riguna masu manyan jikuna saboda karka rabu da kallon waɗannan kai ta kallon waɗancan turidu zinatul hayatid duniya saboda neman ganin kawar duniya wato in kana son ka kawar duniya waɗannan zaka duba masu sarauta masu kuɗi manyan mutane su ne abun kallo su ne adon duniya idan sun halarci taro to taro ya shiga kenan amma in irin mu miskinai ne kawai suka taru ai almajirai ne kawai suka taru wala ta du aina ka num turidu dunya tal hayatid dunya wala tudi man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka hada kai ka biye wa wanda muka rafkanar da zuciyarsa ya bar zikirin mu Allah yana son masu zikirinsa baya son rafkanannu wanda duk tunaninsu in sun yi shiru ma duniya suke tunani in sun yi magana ma maganar duniya suke yi to waɗannan su ne mutanen duniya waɗannan kuma in sun yi ziki in sun yi shiru ma Allah Allah Allah Allah suke faɗa a zuciyarsu in sun yi magana ma Allah Allah ko la ilaha illa suke faɗa cike da bai saboda haka waɗannan fakiran ka tafi da su wajen Allah ya rasulullah kuna jin dama na gaya muku wannan sura sura ce ta waliyai da almajiransu da karamominsu da ɗari'unsu wala ta du'a ila ka kada ka rabu da su idon kai ƙetare waɗannan miskinan turidu zinata alhayati dunya saboda kallon waɗanda suke su ne adon duniya masu iko masu kuɗi masu daraja a gari zinata alhayati wala tu man aghfalna qalbahu kar ka biye wanda muka rafkanar da zuciyarsa wanda baya zikirin Allah wannan farna kalbo an zikirina wanda ya bar zikirin mu in ji Allah wata ba hawahu ya bi son zuciyarsa ya rabu da zikirin Allah kar ka biye wannan mutum ka haɗa kai da masu zikiri safe da yamma dare da rana jama'a dai kuna jin yadda qur'ani yake faɗa to farafi man huwa qadu an zikina wata ba hawehu wanda ya bi son zuciyarsa wa kana amru al'amarin sa ya zama furdan ya zama kin gaskiya ko ƙarya ko banza dai farar haka yake
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يبتغيكم الله بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يا رسول الله كاجد يد سماري سكا تسيا gaban sarki daga ya rusu suka faɗi gaskiya suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardh dan nadwa min duni ilahan lagat kunna zan shazaba wanda suke ba su ji wurin komi ba suka fito suka faɗi gaskiya kai ma haka zaka fito ya rasul ka faɗa wa duniya ka ce wa duniya qulil haqqu min rabbikum ka ce al haqqu min rabbikum wannan alqur'ani da ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin sunan su ɗaya ne annabi muhammadu sunan sa al haqqu nuwanu jilala muhammadin huwa al haqqu alqur'ani shi ma sunan sa al haqqu والذي أرسل رسوله بالدين الحق المسلمين قل الحق من ربكم القرآن كنا الله سنانس الحق ذلك بأن الله هو الحق to duk wani duk haƙƙun da aka ambata ko Allah din ko Annabi Muhammadu din ko Alƙur'ani din ko musulunci din duk haƙƙu ne tunda yake Allah ya riga ya yarda da waɗannan abubuwa ya yarda da Annabi Muhammadu gaskiya ne ya yarda Qur'ani gaskiya ne ya yarda da musulunci gaskiya ne to ko da waɗansu sun ce ba gaskiya ba ne su suka yi ƙarya ba musulunci ba ba ƙur'ani ba ba annabi ba annabi gaskiya Allah gaskiya ƙur'ani gaskiya musulunci gaskiya ka ce musu wannan gaskiya min rabbikum daga Allah take wannan alƙur'ani wannan addini faman sha falyumin faman sha falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani kula minu bihi aw la tuminu kamar yadda aka faɗa a ƙarshen wancan sura da suke ce lannu mai laka lannu mai laka ka ce gaskiya ne wannan alkur'ani gaskiya ne wannan abdini faman sha wanda ya ga dama fal yumin ya imani faman sha fal yakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce amma kuma mun shirya masa wuta wuta zai koma in ya kafirce din wannan ba Allah ya ba ya ba da daman cewa kowa ya zabi abin da yake so ne a'a Allah ba zai bada umurni ya ce da musulunci da kafirci duk ɗaya ne kowanne ka zaɓa ka yi a'a yana ba da tsoro ne kar ka yadda ka zaɓi kafirci in ka zaɓi kafirci ka zaɓi wuta kenan an ce maka ga wuta ga aljanna wato ga imani ga kafirci to in ka zaɓi kafirci ka zaɓi wuta kenan da hankalinka in ka zaɓi imani ka zaɓi aljanna kenan da hankalinka saboda haka ne alƙur'ani yake ce mana haka yana ba mu tsoro ne ba wai yana ce da kafirci da musulunci ɗaya ne ba a'a wa qul haqqu min rabbikum alqur'ani gaskiya ne daga Allah ubangijinku musulunci gaskiya ne daga Allah ubangiji kuma sha fal yumin saura wanda ya ga dama ga gaskiya nan a fili yayi imani da ita kuma sha fal yakfur wanda ya ga dama kuma ya kafircewa wannan gaskiya amma ya sani inna atanna lizzalimin nara duk wanda ya karyata alqur'ani ya karyata musulunci ya zama azzalimi ya karyata gaskiya mun shirya masa wuta azaba azabar wuta man shafal yumin man shafal yakfur inna atanna lizzalimina nara ahaba bihim suradiquha wato ita wutan nan ta jahannama Allah ya kiyaye wato za ta kewaye kafirai ne ta zama kamar ginshiƙai da suke kewaye kafirai ko ko babbar katanga da suke kewaye da kafirai ba mafita suna ciki an kewaye wutar da waɗannan suradi suradi a harbin suradi ba wai yadda ni su in suna ihu ihu wa hausa guduma wa guduma wa guduma to sai mu in sun yi ihu sun damu musu guduma sai mu ba su ruwa ruwan da za mu ba su wai ba mu ba shi da kyau yughasu bima'in kalmuli wato ruwan yana nan wato tafashashe ne ya tafasa da sun kai kusa da bakinsu fatar fiskarsu sai ta faɗo cikin ruwan saboda zafin ruwan a haɗa bi musu radiga wani ta yi zazu bima'in da wani irin ruwa kalmuli kamar narkakken kamar narkakken kamar narkakken mai kalmuli ya shiro juwa ila kona fiskoki bisa sharab wannan taimako da suka nema abin sha aka ba su wannan irin ruwa uzu billahi da wannan ruwa wannan ruwa ya yi muni mutum yana neman a taimake shi da ruwa aka ba shi wannan ruwa mai zafi tafashashe mai kama da ƙonannen mai yana kona fiska da ya doso fiska yana kona fiska ko abin mamaki ba a cikin wutan ne za a ba su ruwan fa ba suna waje ne za a ba su ruwan ba yashil wujuha bisa shara uzu billahi abuzu billahi abin sha yayi muni wannan bisa shara wa sa'al murtafaqa kuma suna cikin wutan ne suna da shimfida a cikin wutan lahum min jahannami hadun min fawqin qawaj kuma suna da matasan kai a cikin wutan kuma da shimfidar wato katifun da aka shimfida musu na wuta ne kuma matasan kai da aka basu na wuta ne murtafaka wato inda mutum zai huta ya sa hannunsa ya huta shi ne mifa yadda ake sa hannu gwiwa hannu a tokare da da kushin ya yi muni إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أنت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لف كينا ونشركم وش وش تاكزو بعد لاباري با فدي لاباري من يؤمن نفر كودين با sai aka faɗi man yakfur na ƙarshen aka faɗi sakamakonsa to yanzu za a faɗi sakamakon na farkon shi imani domin dama shi ita sura farkonta liyunzira allazina wa yunzira basan shadidan min ladunhu saboda haka inzarin ya riga bishara din anan innal ladzina amanu amma duk wanda suka yarda da wannan alqur'ani da wannan annabi da wannan musulunci suka yi imani da shi wa amilus salihati kuma aikata kyawawan aikuwa ayyuka farillai da sunnoni da mustahabbai suka aikata saboda Allah sune al'amalus salihat ayyuka masu kyau kenan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ce ni ba na tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki wanda duk ya kyautata aiki to ba zan tozartar da ladan sa ba zan ma ninninka masa ne kowane guda ɗaya zan mai da shi goma goma ma zan mai da shi man jabil hasan ibn ashur amsaliya na farko kenan sha in mai da shi ɗari bakwai masallacin fi guna wa fi zabilika wasu habbatu lambar sarabil fi kulli sumburatin bi'atu habba wallahi yudaibu liman yasha sai ninka ma ya wuce daga daya ya wuce goma abinda zan kara masa daga daya ya wuce ɗari bakwai abinda zan kara masa daga baya ma sai in bashi miliyon biyu akan kowane guda ɗaya kamar yadda hadisin abu huraira inna mu'mina la ya'malu amalan yutabi alfai alfi hasana manzo Allah da ya faɗi haka sai ya ce inna Allah la yuzmi mithqala zarra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima sai mu ninninka masa guda ɗayansa mu ninninka masa ya wuce goma ya wuce ɗari bakwai ya wuce miliyan biyu mu bashi ma ba iyaka saboda faralan Allah inna la nuziyu ba za mu tozarta da ajiyar ladan man asana amalan wanda ya aikinsa ya kyautata aikinsa ba
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يهلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا kaji sakamakon wanda suka yadda suka yi imani lokacin da aka ce man sha fal yumin wa man sha fal yakfur an faɗi sakamakon man yakfur yanzu kuma za ka faɗi sakamakon man yumin wanda suka yi imani ulaika su waɗannan lahum jannatu adnin aljannan dawwama ta tabbata gare su a cikin ta akwai ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khata ala qalbi basharin qattu kowa ya shiga aljanna sai ya ga abin da idonsa bai taba gani ba sai ya ji abu mai daɗi kunninsa bai taba ji ba sai ya ga wani abu ma bai taba faɗowa cikin zuciyar ɗan adam ba lahum fiya ma yasha'una khalidina za a dawwama a cikin duk abin da ake so waɗannan mutane lahum jannatu an tayimin tati mudanharu an anharu korami guda hudu suna gudana a ƙarƙashin su anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi wa anharun min asalin musaffa magudanan ruwa mai kyau da magudanan nono mai kyau da magudanan zuma mai kyau tacacciya da magudanan giya suna gudana a cikin aljanna ba za su bata shimfiɗa ba amma suna gudana in kana so kowanne yana kusa da kai tajri min tati mudan haru yuhallawna fiya min asawira min zahabi wato za a yi musu wani irin ado na kambu wato kundagai za a sa musu a hannaye da kambu irin adon sarakunan mutan da wanda da fir'auna yake nunawa yanzu irin wannan musa yana da irin waɗannan Musa yana da irin waɗannan kambu yake nuna wa na zinariya to shi ne adon mutan da su za a sa musu ai ado mina sabire min zahabin wa yalbasu na siyabar khudran a ba su kayan ado na sawa kwarra kina adon aljanna min sundusin na karan miski wa istabrak da kuma mai kama da da da karam miski mai kama da karam miski mai kama da dibak wato hariri ko shimfiɗan nan da ake mai zanen nan za a ba su waɗannan muttaki'ina fiha za su kwanta su kishingida fiha a cikin wannan aljanna akan me alal ara'i akan waɗansu manyan gadaje irin na mulki irin na anwanci muttaki'ina fiha alal ara'i ni'imar sawab kai wannan sakamako yayi kyau yayi kyau ba irin sakamako wancan da za a ba su ruwa mai zafi mai kona fiska ba a'a ba irin sa bane wancan bisa sharab wannan kuma ni'imar sawab ma dalla da wannan irin sakamako jama'a fa da mu ake yi da mu ake yi fa su wanda suka mutu sun riga sun tadda abin da suka aikata ba magana su ake yi ba an gama da su wanda ba su zo ba ba su zo ba tukuna mu da muke da rai to da mu ake yi fa kowannenmu ya zaɓi hanyar gaskiya hanyar adalci ya riƙa hanyar da za ta kai shi wajen Allah kar ya ɗauki hanyar fishi wanda za ta kai shi da haɗa shi da shaɗan su tafi wuta wannan mummunan magana da ake faɗa duka ya tabbata a kansu jama'a mu yi wa kanmu wa'azi mu da wa mutu ɗin ba mu zaɓi hanya mai kyau mu aikata farillai da nafilfi da sunnoni sannan kuma mu yawanta istighfari mu yawanta salatin annabi yawanta la ilaha illallah magana dariga da wannan sura take yi kenan istighfari ya raba ka da shedan ya raba ka da zunubi salatin annabi ya hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah jefa ka wajen Allah shikenan in ka tare wajen Allah komai yayi kyau ubangiji yana faɗin ranar tashin kiyama oh oh akwai babbar rana wato wannan rana tana da girma maganinta sai mutum tun bai mutu bai tare wajen Allah ba man sha ta kaza ila rabbi ma'abad mutum ya kokari ya ya, ya maida makomarsa wajen Allah tun baka tun baka mutu baka tare wajen Allah ciwon ajali ya same ka kana wajen Allah mutuwa ta same ka wajen Allah shiga kabari ya same ka wajen Allah malaiku masu tabbata su same ka kana wajen Allah wajen annabi tashin kiyama ya same kana wajen Allah to wanda ya samu haka ya zama la khawfun alaihim wa la hum yazanun ya ya rabu da dukkan tsoro ya rabu da dukkan bakin ciki in yayi haka shine tarewa wajen Allah din shine kai istighfari ka rabu da zunubanka ka rabu da shaitan in kai salatin annabi ka tare wajen annabi kenan inda ba shaitan ba zan- ba zunubi kana salatin annabi annabi da kansa ya mika ka wajen Allah sai ka ji kana faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah to ka tare wajen Allah kenan kafin mutuwa ya fi ka shiga hanyar kafirta mutane zagin mutane rena addinin mutane kowa nema yake yi tukuna kowane mutum nema yake yi tukuna karka ce ai kai ka riga ka samu suwa ne ne ba su samu ba kai wa ya gaya maka riga ka zama dan aljanna amma sallar suwa ne ba ta da amfani wannan wannan ai ba kyau ya kamata mu dauki hanyar Allah ya rika duban hanya wadda za ta kai shi wajen annabi wajen Allah ita ce hanyar kirki ba hanyar shedanci na zage-zage da ta da hankali da ta da fitina ba musulunci dama shi abin da yake so abu biyu yake nema shi musulunci ka zama ba ka da kowa sai Allah kamar yadda farkon sallah ke cewa farkon sallah musulmi zai tsaya gaban Allah ya daga hannayensa biyu ce Allah ka ganni ban da kowa sai kai kuma na zubar da komi na kuma wajen ka Allahu akbar farkon sallah kenan in ka gama sallah ko raka biyun ce ko ukun ce ko hudun ce kamun ka gama kaman an tambaye ka to ka zauna lafiya da Allah kai masa abin da yake zuwa abin da Allah yake so illa ka girmama shi ka kadai tashi ka zan baka da kowa baka da komai sai shi kadai to kai masa abin da yake so ya rubuta maka lada ya ajiye maka aljanna to amma ya za ka yi da bayinsa kar ka je ka cuci bayinsa ka zadumce su wajen zagi ko cin amana ko cin wani abu ko sata ko yin wani ko duka ko wani abu ko ba ta suna sun su yi karanka wajen Allah Allah sai da ladan da ya aje maka ya biya maka bashi na mutane wanda kaci da su sannan in ladan ya kare ya ɗauko alhakin waɗansu mutane ya ƙara maka wanda ba a biya su ba ya jefa ka a wuta sai mutum mai hankali ji a ai Allah ba zan yi haka ba ai na san bayin Allah iri biyu ne masu karɓar takarda da hannun dama akwai su masu karɓar takarda da hannun hagu akwai duk zan zauna da su lafiya kun gama yadda zan yi assalamu alaikum assalamu alaikum to in kai mutum ka yi haka tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum to ka mutu lafiya ka rayu lafiya ka mutu lafiya amma in baka samu Allahu akbar ba ko ka samu assalamu alaikum na mutane to ba zai amfane ka ba a lahira sai dai a duniya eh kana help you dan maka mi kake so mi kake so ai maka tsakaninka da kowa lafiya da amma kai ba baka sallah to ka samu assalamu alaikum kenan baka samu Allahu akbar ba wannan ba zai amfane ka a lahira ba sai dai a duniya in kuma ka samu Allah akbar kana bauta wa Allah amma tsakaninka da mutanen nan wannan mugu ne wannan kaza ne wannan kaza ne ka ci kudin wannan ka zalunci wannan kai wannan to duk gaba ki da za su karan ka wajen Allah ɗaya bi dukkan ladan ka abiya bashin ka da shi sai jefa ka a wuta to ka samu Allahu akbar assalamu alaikum bata samu ba zaka shiga wuta amma tunda kana da imani zaka fito wata rana Allah ya kiyaye aha
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وجعلنا وحفظنا وجعلنا
وحفظناهما بنهر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهديهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ننكما Ubangiji ya ce annabi ya buga mana misali da waɗansu mazaje guda biyu, ‘yan uwa, musulmi da kafiri, ubansu ya mutu ya bar musu dukiya suka raba ta, wato dirami dubu takwas, kowa ya samu dubu hurhudu a cikin waɗannan mutane guda biyu wanda ubansu ɗaya ɗaya mumini ɗaya kafiri to sai shi ainihin kafirin sai ya yi ta sayan filaye ya yi ta sayan shanu ya yi ta sayan bayi wannan kuma in ya ji labarin abin da ɗan uwansa ya saya in ya sayi gida ko fili ya ji kuɗinsa sai ya fidda kamar wannan kuɗin ci Allah dan uwana ya samu ya gane abin da zai amfane shi amma ni ba zan gane abin da ya amfane ni wannan kuɗi ni kuma na bar su wajenka ka saya mini abin da zai amfane ni haka haka har dubu takwas har dubu takwas din suka kare dubu dubu hudun wannan ya zama dukiya ya zama gidaje ya zama bayi ya zama kuyangi wannan ko duk kuɗin sun kare ya ba da su Allah wai Allah ya zaba masa abin da zai amfane shi to da aka gama bayan shekaru wanda mutum ya riga ya girku sai ya ɗauki ɗan uwansa ya ce masa ka zo mu zaga ka ga abin da na samu ya ta nuna masa gonakin da gidajen da kuyangin da bayin da komai nasa ya ce kai kwai na kuɗin ka ce ni na kuɗina na ba wajen Allah shine zai tsaba min abin da nake so to da ƙarshe shine karatun zai zo nan gaba faɗa mana wanda ya zaɓi duniya da wanda ya zaɓi lahira wannan za a ganshi bai da komai wannan kuma yana da komai amma ba ruwan Allah da shi to shine zai fito nan amma abun mamaki a cikin maganan waliyai da ake da ɗariƙa da ake a nan sai aka shiga har aka soma tarbiyya yanzu har mutumin ya yi wasuli zuwa zuwa zuwa aikin af'al wato af'al tajallil af'al kenan fana'un fil af'al fana'un fil af'al kaga ba wanda yake komai a duniya komai Allah ne yake yi kowa baya komai zai idon kai nuna maka komai Allah ne yake yi kowa baya komai shi fana'un fil af'al daga baya kuma sai kai fana'un fil sifat daga sai kai fana'un fil zat ya zan ba kai kenan واذكر ربك وتبتل إليه تبتيلا فناهم في الأفعال ودليل لهم مثل الرجلين كبقى musu misalin mazaje guda biyu ja'alna lahu ma jannatayn min anabil ɗaya mun sanya masa jannatayn gonaki guda biyu min anabil na inabi wa fafnahu ma bi nakhlin muka kewaye gonakin da langaciyan abin nan dabino wato ga kunyar dabino mun kewaye gonar da shi wa fafnahu ma bi nakhlin Allah yake cewa shine ya kewaye gonar da dibinai wa fafnahu bi nakhlin ja'alna bainahuma zar'a sai muka shuka masa shuke-shuke iri-iri tsakanin inabin da dibinan in ka hango dai ka ga abin sha'awa ga ga ga ga kunyar dabinai ga kunyar inabi ga kuma shuke-shuke a tsakani wa hauna bi nakhlin waje Allah muka sanya zar'an shuke-shuke bainahuma tsakanin tsakanin su biyu nan kaga Allah ne yake cewa shi ke yin waɗannan a lokacin da yake cewa ja'alna bainahuma وحفظناهما بنخل a lokacin in ka je gonar ai yan odogo ne za a gani suna aikin ko ko mai gonar amma Allah ce shi ne ya yi wadillo masar rajo ya Allah da ya hadima jannata ne min anabin wa hafafna huma bi nakhlin na kewaye gonar da dibinai nan fana'un fil afali kenan wai Allah ne ya yi amma in ka je gona za ka samu ‘yan ƙodago ne suke yi ko mai gonar amma Allah ce shi ne ya kewaye gonar da kunyar dabinai waje Allah bai na huma zar'an shi ne ya yi wani shuka a cikin gonaki shi Allah bai ke faɗin kamar yadda kake halin na samawa ta larda haka ce ja Allah ja Allah ja Allah mu muka yi wannan waje Allah bai na zar'a kiltar janatai ne. كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهرا dukkan gonakin nasa guda biyu wato sun yi amfanin gona mai kyau a cikin shekarun ba a samu shekarar da aka samu tasgaro na 'ya'yan dibinan ko 'ya'yan inabin ko shuke-shuken na ciki an samu tasgaro ba kullum suna ba da abinci kiltar da jannatin a ta tukula sun ba da abincinsu wato sun yi kaka mai kyau a cikin wannan shekarun duka walam da minu shay'an ba su rage komai ba wanda ba su kawo ba su gonakin ba rage komai ba komai nasu yayi yayi kyau wa fajjarna khilalahuma naharan yace kuma na riga na keta masa lambatu a cikin gonakin magudanar ruwa yadda ruwa ba zai ba za a rasa ruwa a gonar ba wa fajjarna khilalahuma naharan Allah ce shine ya keta lambatun fa yace shi ya dasa dibinai shi ya dasa idabi shi ya shuke-shuke shi ya keta lambatu a cikin gonar Allah ne ce shi yake yi alhali in ka je za ka tada ƴan ƙodago ne suke yi ko mai gonar ko don nan fara'un fil afali ne idan Allah ya maka shi a cikin fana'ul afali za ka kowa baya komai Allah ne yake yin komai Allah ne shi ke yin komai fajjarna khilalan manaran muka keta tsakanin gonakin magudanar ruwa وكان له فقال
نارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ولئن رددت إلى ربي لأجد خيرا منه ومنقلبا banda waɗannan gonakin da abu da suka kunsa wanda aka gaya maka na dibine da inabi da kayan shuke-shuke iri yana da wasu abubuwa daban-daban na na asas wanda yake na dukiya kan da wasu muru faƙali sahibi sai ya gaya wa ɗan uwansa nan wanda yake ba da in ya ji ya sayi kaza shi kuma ya ba da sadaka shi Allah sai ya masa abin da zai amfane shi din nan faƙali sahibi sai ya gaya wa ɗan uwan nasa wa huwa hawiruhu ina ina ina jayayya da shi ki kaga dai kashin arziki da kashin tsiya kuɗi tare muka gaji kuɗinmu gashi yanzu baka da komai ni ko kaga wannan duk nawa ne shanun nan nawa ne bayin nan nawa ne ƴan matan nan kuyangin nan nawa ne komai nawa ne ina nuna masa yana alfahari yana nuna masa yana alfahari fagan da usbur magadi sai biyo waya biro ana aksaru minka malan wa azzu nafaran kaga tare muka yi gado amma yanzu gani da dukiya da yawa baka da komai gani da jama'a iri-iri baka da kowa na fi ka dukiya na fi ka ɗaukakan jama'a wadda kana jannata wa zalimun li nafsi sai suka shiga gonar tare da shi mai gonar ya shiga da dan uwan nasa shi wannan azzalimin wanda bai mai da ikon Allah wajen Allah ba ya mai da abin wajen wato kashin gashin arzikinsa ne ya bashi wannan huwa zalimun li nafsi qala ma azun an tabi an tabi da hazi abadan ya ka gani yanzu wannan kana ganin abubuwan da ka ganin nan kana tsammanin za su kare har abada har ƙarshen rayuwa ta wannan abubuwan ba za su kare ba kai maganar da ake za a yi tashin kiyama suna zaton fa tashin kiyama nan labari ne mutane ne kai suke tsoratar da mutane waya akwai tashin kiyama akwai a tashin kiyama ba zunnu sa ta gai mata ba na zaton tashin kiyama nan gaskiya ne ba na zaton haka kai dai wa'annan su mutu a haifi waɗannan wa'annan su mutu a haifi waɗannan kawai ba wata tashin kiyama yana faɗa wa ɗan uwan nasa haka wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minhu wa munqadaba in ma ta ashin kiyamai yayi gaskiya zan koma ga Allah ubangiji na yadda ka faɗa ba ka ce in zan mutu za koma ga Allah Allah zai bada aljannan da ka saya ba to ko na je lahira ai tunda na fi ka kashin arziki a duniya kan lahiran ma na fi kashin arziki Allah zai bani fiye da wanda ka gani nan a duniya wala rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minhu wa munqadaba Allah zai bani bayan waɗannan zai bani fiye da waɗannan da ka gani haka mutanen duniya suke faɗa in sun ga mutum matsiyaci sai su dangana matsiyar daga gare shi ne in sun ga su suna da arziki sai su dangana arzikin daga gare su ne su ne masu kashin arziki ko ba su faɗa da bakin su ba haka harshen halin su yake faɗa mutane saboda rena mutane cewa wannan matsiyaci ne matalauci ne wannan kuma mai arziki ne mai komai ne wata na annabi sallallahu alaihi wasallam zaune ya wani mutum kato mai kyawawan riguna ya zo ya wuce sai annabi ya ga abokin zamansa ya kake zaton wannan mutum ce a wannan mutum ai su ne mutane wannan wannan ya kamata duk abin da ya nema a bashi in ya nemi aure maza maza a bashi in ya faɗi magana maza maza a gaskata shi in ya nemi beli ceto maza maza a bashi wannan ai su ne isassu da ya wuce sai wani mutum talaka irin mu sai ya zo ya wuce gaban annabi annabi yake wannan fa ya maganan ka aka wani ta wannan ai sunna sunna ai amanta da irin waɗannan irin wannan ai irin wannan ai in ya zo neman yarka bai kamata ka bashi ba in ya zo neman wani abu bai kamata ka bashi ba in ya faɗi magana bai kamata ka karɓa ba wannan ai kawai ba su ba komai bane a duniya kaje kaga wannan ya fi wancan cike da duniya da za a cika irin wancan cike da duniya wannan shi kadai ya fi ya fi wadancan ne saboda haka inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja a wurin Allah mafi tsoron Allah tsoron Allah kuma a zuciya yake amma aiki yana bayyana shi magana tana bayyana shi hali yana bayyana shi attaqwa hahuna in ji wanzu Allah yana nuna kirjinsa attaqwa hahuna har sau uku kullun tsoron Allah a zuciya yake amma yakan bayyana wajen aiki yakan bayyana wajen magana yakan bayyana wajen hali da hali in halinka yayi kama da na annabi maganar ka ta kama da na annabi sallallahu alaihi wasallama aikinka yayi kama da na annabi to tsoron Allah ya bayyana ka kenan kana daga cikin masu tsoron Allah wanda ake zata musu zaton alheri to saboda haka ne yace ko ya je lahira ma abinda Allah in gaskiya in lahiran ta zama gaskiya ma yadda ya bi shi kashin arziki a duniya a lahira ma ya bi shi kashin arziki قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه وهو يعابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا Eh, shi ɗan uwan nasa shi miskinin wanda ya bada kayansa duk wajen Allah Allah ya shirya masa abin da zai amfane shi din wanda ba da komai yanzu sai abin da Allah ya shirya masa a lahira din sai ya ce masa a a a a yanzu kai ka kafircewa Allah ubangijinka a kafarta billazi khalaqa min turabin kai fa da ba komai bane kakanka ma da ƙasa aka gina shi annabi adam min nutfatin irin ka iri na kuwa da ruwan mani aka gina mu Allah ya gina mu sun masauwe ka rajulan sannan Allah ya gina ka ya yi maka kyakkyawan gini ka zama mutum laƙar karen da linsana fi ahsani taqwimin Allah ya yi ka mutum bai yi ka dabba ba ya yi ka namiji bai yi ka mace ba ya gyara halittarka ya baka wannan duni- duniya ya baka wannan dukiya su masauwe ka rajulan da ya kyauta ya kyauta da sha'anin kai mai da kai mutum yanzu ka kafirce masa ka ce wannan abubuwa duk ba shine yayi maka ba kai kai wa kanka dan kashin arzikinka ka kafirce wa Allah lakin na amma ni din nan da kare na lakin na huwa Allah rabbi lakin ana huwa Allah rabbi Allah shine ubangiji na wala ushirku bi adam bazan hada da bazan hada shi da kowa ba nayi imani da shi nayi imani da annabawansa duka na yi imani da abin da Allah ya aiko duka na yi imani da shi ba zan haɗa masa komai ba ko kaga ba ni da komai ba duniya ne kaɗai gida ba akwai lahira a gabanmu lakin na huwa Allahu rabbi wala ushriku bi ahadan bi rabbi ahadan ba zan haɗa wa Allah ubangiji na kowa ba shirku iri uku ne in ka ji shirku a musulunci to iri uku ne akwai shirku wanda yake muƙabala da musulunci wanda mushrikin da ya zama cikin wannan shirku ba musulmi bane ko shi in ka tambaye ya ce shi ba musulmi bane mai bautan dodo in ka tambaye shi kai musulmi ce a shi ba musulmi bane kai kirista a a ba kirista bane ina addinin gargajiya ne to matsafi kenan mushriki kenan mutlaqan shine muke muqabala da islam shine yake ubangiji yake ya ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i fa akhraja min as-samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ya ku mutane Allah shi kadai ne ubangijin ku Allah da yayi ku yayi iyayen ku da kakannin ku yayi sama yayi ƙasa ya saukar da ruwa yayi muku komai shine ubangijin ku ba dodo ba kar ku yadda ku hada wa Allah nan da wani dodo to andadan nan shi mushrikai kenan wanda suke kafirai ba a magana musulunci da su ko ka ce musu musulunci ba za su yarda su cewa su suna addinin su na gargajiya shirku na farko kenan ana kiransa shirkun jaliyun a cikin hadisi akwai shirkun khafiyun shirku wanda yake koye shi kuma da Allah yake jago inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbih ahadan wannan ahadan ake korewa kamar yadda Allah shi kadai ne yayi ka shi kadai ne mai yi maka kar ka yi tsammanin waɗansu ne maka wani abu in kana da ubangida kana kuka cewa in ya mutu ai na kare a'a bari ya mutu ba komai babu da zai same ka kar kuma ka ka ɗauki wani mai gida yana sa ka sabon Allah kana bi yana sa ka sabon Allah kana bi to in kai haka ya sa ka sabon Allah kana bi sannan ya ya hana maka bautan Allah akwai wani direba na wani babban mutum babban mutum din yana kiyon sallah in aka ja ka tsaya wani wuri sai ya tsaya yana alwala zai sallah shi direba kai ka fi kowa sallah ne kai ka ce a ranka da ni ma malami na ce in ba na sallah zan yi accident a mota ya ce to yi abunka mai gidanka ya sa ka bar sallah don saboda kai masa aiki ya sa ka nemo masa matan banza ya sa ka sayo masa giya ya sa ka ayyuka miyagu run zuciyarka ba ta su amma kana yi don shi mai gidanka ne saboda amfani ko to ka zan mushriki amma shirku wanda baya fidda kai cikin musulunci yana cire maka tawakkuli wa lillahi fatawakkalu in kuntum mu'minina da kai mu'mini ne to da ka dogara da Allah za ka dogara da wani katon da yake maka abubuwa kana sabon Allah domin sa kana barin farillai domin sa ba to wannan mushriki na biyu kenan wada shirku ibadatu rabbi ahadan shirku ahadan wancan na farko andadan na dodanni wannan ko ahadan karka yadda ka bi kowa ka sabawa Allah la ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq shirku na uku shine ka rabu da komi ma ka kama Allah wazkuri ma rabbika wa tabattal ilayhi taftilan kai ta ambaton ubangiji ka har ka rabu da komai ka tafi wajensa shine shirku shine a kore wannan shine shirku na ƙarshe wato shirkun akhfa kenan min dabibin namlati wa abudullah wala tushriku bihi shay'an ku bautawa Allah kar ku hada masa komai kar ku hada masa komai ko yadda mai ahalari ke cewa idza atayta ila salati fa farrin qalbaka min ad-dunya ma fiha washtaghil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhi in ka zo zaka yi sallah to ka rabu da duniya da abun da yake cikin duniya duk ka shagala da Allah da kake wa sallah to idan kai ba baka san wancan hanyar na na arifai ba na wusuli din ba an ce ka rabu da duniya da abun da yake cikin duniya ka rabu da duniya tunda ka bar office ka zo masallaci ko ka bar aiki ka zo masallaci ko ka bar kasuwa ka zo masallaci ai ka rabu da duniya to amma ya ce da abun da yake cikin duniya masallacin yana cikin duniya kai kana cikin duniya ya za ka yi ka rabu da su in baka taba ka san fana'i ba sai ka san fana'i sannan ka zama wa abudullahi la tushriku bi shay'an komi ma ka rabu da shi gaba daya ka fuskanci Allah shi kadai shine shirkun yaliyun bauta dodanni shirkun khafiyun bauta katti shirkun affa bauta wani abu wanda ba Allah baka sa shi a gaba ka rubuta ko bai ka kama Allah shine babban imani na amqamul imani akwai na ihsan na farko akwai na iman na biyu akwai na ihsan al ihsan an dabu dallaka annaka tarahu ka zama kaman kana ganin Allah baka da ganin komai sai Allah shi kadai subhanahu wataala wala ushriku bi adan bazan hada masa kowa ba shi Allah wala ushriku bi adan na mai masu karban wazifa masu karban wazifa ku ji ni duk inda kuke tariqa tijaniya Allah yana son ta kuma yana son mai yinta amma bai ce dole ba ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina mai tuba wa Allah sau 20 ko sau 20 ko sau 100 taibu ne at-taibu na zami kamar la zamba amma wanda yake tuba wa Allah 230 sunansa at-tawwabu fa'alul litawbati inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina kuma ina son masu yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ce dole ba ya ce wazkuru ma rabbika bukratan wa asilan wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihuna da karshe ce inna hadhihi tazkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila bayan wannan wa'azi wanda ya ga dama da hanyar nan ta kai shi har zuwa ga Allah ubangiji hanya ce zuwa ga Allah ubangiji kaga nan ba ambaci waliyin da zai yi maka jagora ba ba ambaci annabin da zaka je waje zuwa ga Allah gaba daya saboda shi ne karshen lamari ka yi istighfari ka rabu da zunubi ka rabu da masu zunubi ka yi salatin annabi ka koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi la ilaha ka bar komai ka koma wajen Allah shine dariƙa take kira zuwa gare shi idan mutum zai shiga sai ya ce masa in an shiga ba a huta ba hada da wata dariƙa ba zuwa ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin dariƙa amma dukkan wali Allah muna son su muna girma su kuma za a yi sallah cikin jama'a in an samu jama'a in ba samu ba kai kai kadai kuma za a girma iyaye musu biyayya kuma za a jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu jama'a in ba samu ba kai kai kadai kuma ba a shan taba waɗannan sharuɗa yan kaɗan kenan idan mutum ya yarda da wannan sharuɗa duk inda yake ba a nan kaɗai ba duk inda yake na bashi ɗari ka shehu tijjani amma ya nemi muƙaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharaɗin jauhara masu karɓan na ba ku ɗari ka shehu tijjani ku je kun karɓa na ba ku
alhamdulillah na wani lamu dama koyi malam muhammadu lawan dariya na'am malam muhammadu lawan dariya to ina roƙo ka gaba iyalin sarika da yansa to na ba su dariƙa bayan wannan shirin na faɗa in sun ji a rediyo sun ji wannan shirin a rediyo su karɓa na ba su dariƙa su wanda iyaye koya musu wani bawan allah mai suna alhaji ya daga abuja ya yi kusa da daji bai lafiya ina son shi yin kasuwa Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya ta addu'a to Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi wani mu da alheri masu taimakon mu Allah ya taimake su duk masu taimaka mu cikin harkar addini Allah ya taimake su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya saukar da alheri a Najeriya Allah ya dauke bala'i Allah ya dauke bala'i a Najeriya Allah ya dauke bala'i Allah ya dauke bala'i a Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya dauka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk karfin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake nema danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله